أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara durmu a markar ahadu sunna da jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a sha biyar ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da biyu ga watan goma shekara dubu biyu da shirin alamun jagoranci a darasi da ya gabata mun tsaya aya ta uku kenan za mu tashi aya ta hudu insha Allah cikin suratul kahf kayan nan akwai tambayoyi amma gaskiya tambayoyi za mu karanta bakin abin da ya samu mutane sauran a haƙuri allah kai mu darasin talata insha Allah ta farko maganar sati da karatu na laraba akwai kuskure da na yi wajen karanta addu'a ta neman lahiyar na da azabar kabari don ɗan uwa cikin ɗalibai ya yi ya min tambihi ya gwada mana a cikin wannan littafin musulun da na tsamanin cikin adabin mufarar ɗin al-bukhari lafazin ne amma lafazin da ya gwada mun a cikin ma haka ne ke nuna ne kuskure lafazin addu'a da na yi magana ta abubakara inda yake cewa annabi sallallahu alaihi yana wani addu'o'i guda iri biyu da sai da marece na neman lahiya ta gangar jiki da ido da gani da neman tsari daga azabar kabari daga azaba daga kafirci a lafazin addu'ar ga yadda yake allahumma afini fi badani allahumma afini fi sama'i allahumma afini fi basari la ilaha illa anta awa uku da asuba da sahi haka ta biyu allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr ni nace min azab jahannam kinan daidai ke min azab al-qabr ne daidai Allah saka mu da alkhairi sai tambaya ta biyu ita ma wani uku ake kenan uku da asaba uku da duka dai neman tsari daga abin da aka ambata da a cikin karatun laraba sai ta biyu cewa maganar masalar ta da ikama a mikro abin yakan kai rigima a wani wuri yan wa kullum sha bayani a nan masala ta ishtihadi abinda ba nasi bane ba karara intar malamai za ka samu sakari tsakanin malamai ko manyan malamai idan ni na yi wannan bai dace a ma ko rigima kan ishtihar wani malami wanda yake kuma rika malaman sunna ne wanda mutum ya yi ba maganar zargi kan shi mas'alar ta cewa ta da ikama a cikin mikuru lalle a nan dama wasu wurare ba sa yi mu a nan muna yi kuma wani lokacin cikin yan uwa ba mani ne magana ba ya tashi ya nasiha akan rashin yin su ganin iya da madogara ba mu ce mai tsada ba kuma haka haka ba wani matsala komi don ganin iya da madogara akwai masu magana cikin malami kuma ba na ce ba da misali ka'ai amma akwai magana cikin malaman gabata masu kakan haka ne daga ciki masu ganin ana ma'ana bai dace ba su kuma ba suna magana kan yin kama kaɗai ba duka ma kiran sallah a cikin masallaci ba a yi suna ba mana kama suke ba kuma albani ran wanda shi yaka hatta kiran sallah gaba ɗaya mai gashi cikin masallaci a yin shi a sama an ma mai kuro a kai sama daga can kuma an yi sunna biyu ko an cire wuta a cikin sunna shi yaka daga cikin ajiyar nafi'a sai yi abin da ya dama asalin mikro ko lasfika ci gaba na mulkin kiran sallah a kai ta nesa Allah ka ci gaba aka samu mikro aka samu lasfika sai a race sai a hau sama an cika sunna kuma an samu lokacin aka samu ana cikin masallaci a yi kutur a cire wuta kaga da yaka ya ce amma idan muka yi wurin kiran sallah ku a sama kenan ladan ya hau sama ko da an cire wuta zai ci gaba da aikin shi to karkashin wannan ne shi iya kama kaza kenan iqama ita kenan ba a yin ta a sama a ƙasa ake yin ta kenan ba a gama ikama da kisa aure guda an ba ta matsayi guda ya yi ɗauka cewa kenan bai dace a ikama a cikin mikro a yi ta da ana wa zuwa na cikin masallaci kai da yake da jama'a ne wanda suna da yawa wannan kuma ko da an sa dan kamar da juma'a juma'a misali juma'a akwai jama'a suna buƙatar ikama kaga anan kenan akwai akwai akwai manuwa ta isar da ikama a cikin mikro amma an ba haka bai ba buƙatar ta amma kamar kamar usaimin rahimahullah iya ga cewa ba matsala ba ce ba don ganin ai ita ma ikamar duk da an shar'anta kiran sallah a sama shi aka yi bukata kai nesa amma ita ma ikamar jin ta a waje da yin ya ka misali ruwaya ta amsar da mazana ke cewa idan kuka ji kiran sallah ku ji ikama kanin za ka mutu bin ikama ta famshu Allah ta kira ku idan kuka ji ikama ku zo masallaci cikin zuwa haka nan an ji ta a wajen masallaci haka abdullahi bin umar rahimahullah yakan ce yakan ji kiran sallah daga wajen baki ya ce kai ji tare kama shi zai zo da gauga ya zo sam sallah kan wannan shi usman take nan ba wata matsala da an yi ikama a lasifika kun yi manganin kamar cikin wannan littafi na cikin suna na na sai suka suna na abu malik ya kawo wannan babu na musamman yayi kan magana kitabul azan ya kawo wannan masala cewa maganar ikama a mikro malamai magabata masu girma sun saba da kanka ita amma gaskiya magana abu ne na ishtihadin malamai bai zama to wani abu da kima ko ka soki wani in yayi ko bi ba kina abu ne ishtihadi ne wanda yayi ba magana kuma amma sai ce bai zai ya mikro hujja ba ruka arala ka annabi ya ce ba ilmi sai shine magana kenan abu ne ishtihadi wanda yayi ba mu kuma su kai ce yayi laifi wanda kun bai ba ga madogorar shi cewa asalin kiran su kama kanta cikin masallaci kashi magana kenan kenan kai zama to abu da kima a wurare za a bi har zama da kima a wasu wurare ana hata a gane ko an gane ko magana ta biyu wani dan uwa karatu da muka yi ina gana kasin wancan ne na maganar cikin bayani da na yi a cikin cikin hudu ne na wani bawan Allah wanda ya shiga wani hali dan hoshi ya mai hoshi da makami zai kashe shi ya ce ba shi dama ya sallah raka'a biyu ya ce ya tara wannan sallah ya rasa abin da zai hudi ya buga duk ƙur'ani ya rikice ya ce sai ya tuna amma yanzu mutar za da awo kashi faso ko waye yake amsa mai matsala addu'a yaye bala'i ko matsala an ba Allah ba ya ce iya jayo wannan aya sai ga kun wani daga cikin kwari ya sun karo akan doki da kibiya ya ja kibiya ya harbe wannan dan washi ya faɗa reran ya kama shi rike shi kai wane ne ya ce ni ne dan aikin mai amsa kira mai kira in ya kira nan tambayar ta biyo baya to wannan wai mala'ika ne ko mutum ne sun sani ba sani kowai ba san kowai ba yanwa abinda na yi yanwa na yi wani bayani a wancan hudu ba abinda kun a ce yanwa mai matsala a matsalan a yau ko mai aka magana wani aiki na kware mai wahala ta ce na kware sun wuce za ka yi abu matsala ce wani mutanen kullum dole kamar allah na dani shi ne matsala sai na kama wani misalin da shi wannan malamin rahota sana ke cewa yan uwa Allah Allah ne iyayen tun da shi ne saboda an ce Allah yayi a da yanzu ma shi ne ba to mutane mutane a yau imanin mutane da ke ragewa da magana da Allah ya tafi abin kuma bai wannan yan wallahi da makon hadi guda biyu wanda wannan ni na shige shi ne wanda ba taba ko ga ko ba yau ɗayan wanda muke tare sun sani ɗayan ba wanda na ga cikin karawa tan bayan ba ɗaya wanda mun tare da yan uwa sun sani a cikin Saudiya mun je mun kai aiki hadi zamu dawo a cikin kai da Saudiya balle kusan ake bincike kan ta'addanci kan yawo da kuɗi akwai doka ta kuɗi in wuce kaza za a kama kasan shi kuma na ibn suka ana tuhumaka dan na san cikin malaman malaman Najeriya a yanzu kuma da cikin yaki masu wa'azi a yanzu a Najeriya babban malami ne wani ana sabbi aka kama shi ka tuma da aka soke karatun da ke a wannan lokacin kudi na kama masu ba na abari ba to ni kudin da aka ganzo da su ya hina shewa me ya yawa kana wani cikin yan uwa an ba shi amana ta kudi ya bani in kawo Nijar in kawo nan kuma ya yi hayin sanar Saudiya musamman yadda zai yi ba alam alam sai wani kudin bai ba su ba na yana kama su a gari bai kama su ba sai mun shigo a rufar dumu dumu da mun shigo wurin kamera mun shigo tsaka a rufar kun ya ce ga fitin wannan na su idris shida a nan abokin sai ya tarance mai rikin miliyan kaza ya ce a shi bai kudi duk shi bai rikewa ni ba wani wani ce mai kowa ya ce bai rikewa na samu na ɗaya mai kokari ya rike wasu yan miliyan ka a ciki shi kenan sai na sa saura cikin sassa saura ko ina ne a juyu cikin nan na tutura na zo mun shiga layi ina tsinkaya layi na zo ina sallah na kaya sallah sai tsinkaya domin an kai mu wurin shiga in Najeriya sai ana ana ana bincike mai yawa ko sai tsinkaya ana tuka rigar mutum ana bincike kokon musamman lokacin tashi a nan da mun takalmi na sai da ma takalmi takalmi da mana takalmin ka da kowa na ji na rikici wallahi abin da abin da rute abin da rute abin da rute abin da tare hankali abin da tsoro rute abin da tare hankali muna tare da wasu wasu jama'a na san su anan masu adawa suna ne kada a gaban su a kama da wannan kudin su sun samu shigar saka ko sai mutum samu shigar saka shi tare hankali ba kudin mutum wallahi kudin da abin da tare hankali kwarai kurin na mazi yadda zai kuma ba ga ba baya na shigo cikin san bar iya kowa gobe sa ko cikin akwati ko cikin waya babu dama na shigo saka an ce mai wuya kuna ga anan ba Allah ba bashi da kun kun don kun koma ga Allah na koma ga Allah duk wanda da duk sunan Allah zan nake sai nake ni nake don ba da ba abin zai ba da bara shi kuma ya bani kunya tafi shi wallahi in wa Allah ina kallo mutum ya hadiya gaba na duk wanda ya je wurin sai an bude saki an mata daidai an bincike ta a huda wani riga a huda mai riga a gaban mutane a huda mai riga in sun ga abin kasa ne ma a saka daki a huda ma hawan do Allah ina kallo ina zuwa ina zuwa ne ina ta'adda ina ta'adda Allah ya ba kuma kudin kudin kudin aka kuma matsala ce kudin dole da da ya barin gaskiya wallahi ina zuwa daidai mai bincike na farko ina zuwa wallahi da yazo kudin inda kudin su aljuna ne ya taba aka ta taba ko ya tura shi wuce ya tura ni wallahi kudin ya taba aljuna ya taba kudin ya tura shi wuce kudin Allah tun da farko an ba ni ba wanda ka ga wallahi ba san bayana ba da na huce na biyu kun he goce Allah kun he goce kun he huce ta wannan ba kudin kuma da mun ga abin yayi ba yanzu na bude sarki ta sa ta kuma ta ciki wanda nake wanda cikin sarki ne da mun na kama sarki Allah da ya ji da bude ba kun he tura ta huce wannan ba wannan in ba Allah ba na karanta Allah kun goce na ce wani a wani wanda ba mu da wani kamun kaza amma kaga Allah hudda ne Allah hudda kun sun mutu sun mutu kudin wannan kaga bayan Allah kun na biyu shi wannan ba Allah ba in ba ban ga ko shi wallahi ko a gidana na shiga wani hali amma a dani ban zuba a dani alhamdulillah mun lafiya na shiga wani hali na ko cewa abu ne wai yayi mutane da yanzu ba ka yi wannan Allah kuran na shiga wani halin matsala na ji bashi nan na ji bashi nan amma da aka ba na ji bashi ina kumya in je in koma kuma akwai su yan wata almajirai wallahi zan ce wani kaban miliyan guda sai ban miliyan guda to amma akwai matsalar roƙo matsala ce su biyan ta mashi ta mashi bashi na san bai wace bashi ba ni kyauta amma akwai kaskanci ina jin ya wurin in je in roƙo kuma duk na dukan bashi na je na bata ba ne komawa garin ya yi zafi wallahi ko je na zo ina ba su ɗaya taɓa yin taɓa matar da wancan jarawa ba taɓa yin wancan jarawa ba na yi sau kuma Allah ban huta wallahi na tashi sallar a cikin ɗakin sallar raka'a biyu ne roki Allah kan muta ko musamman da kun Allah kan muta ko wallahi inda nake sa ɗan canci na aji da na ƙare sallah ta raka'a biyu ne ya dan ƙare kun kun kun mika hannu wallahi kun kun jima hannu na nan sai Allah kun wanda na hudo na ne ga kuɗi a hannuna kuma na ji ba ina ci wallahi Allah kuɗin wannan na ji ba ina ci wallahi dan kai su ƙari Allah na kuɗi mana ne ba ake ba amma sa kuɗi na yi wani kuɗi abin in ba ka bai wa kuɗi Allah kuma haka yawan kenan ba ma Allah in gwada in jaraba wannan kuɗin ka shiga hali kai zai kai imani da Allah Allah ya ma abin da su to zai yi mutum gano kudin kudin waye ya ne sai da mutum da mutum ba ban tafi aljani ba Allah ya tambaya muna kudi kuma na kashi kana ba wannan kudin waye ne na ta ne na ruwa ne ni Allah na ruwa kudin ban tafi aljani wallahi sai nawa ne ne Allah na ruwa kuma na samu to kaga wannan shi to sai wancan mutum wai wannan mutum wai mala'ika ne ko wane ne wallahi ba sani ba Allah Allah Allah ya tafi insha Allah rama ayata hudu
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا نعم أنواع مصدر تنبوي أهب إلى الكلام العرب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا منا مجانا منور سبقت القرآن للتاي wanda yake tsaye mai kake wanda babu kwana a cikin shi cikin manufar saukar da shi don manzan Allah ya galgadi a ya galgadi gawa allazi na ƙalu ta khazallahu walad wanda suka ce Allah ya riƙi wani a matsayin ɗa wannan annabi sallallahu alaihi ya zo duniya ya samu duniya a cikin wannan hali na irin wannan matsaloli wasu ɗauki isa ɗa wasu uziyar ɗan Allah kowa dai wasu malaku ɗiyan Allah abin iya sun wa Allah yawa a wancan zamani ko ya ce dan Allah ne dan Allah ne to cikin abin Qur'ani annabi ya galgadi ga waɗanda suke wannan magana ta cewa Allah ba ya yi ba a ittakhadha Allah Allah ya riki wani ya ba shi matsayin da malahum bihi min ilm wala li abai wannan masu wannan magana dangana ma Allah da subhanahu wataala ba su da wani ilimi wata masaniya wata madogaran hakika su da suke magana a yanzu wala ne a ba'ayi mu haka uwayen nasu da suka gada suke alfakar da su su ma uwayen kansu kakannin ba su da wata madogara ta kara daga Allah babu Allah ta kabura kalimatan ta kuruji min afuwa wannan kalma ta dangana ma Allah da kalma ce ta girman gaske wa kalu takadar rahamanu walada وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
نعم نعم ده الله سبحانه وتعالى كبرت كلمة تخرج من أفواه wannan kalma ta Allah ya ɗauki wani a matsayin da wannan kalma da take hutawa daga bakin waɗannan kayan muni ta girman gaske can shi ne ta Allah ke cewa wa qalu takhadha rahmanu walada shi shotal maryam ko shotal maryam ko suka ce ittakhadha rahman walada Allah mai rahama ya doki da ittakhadha Allah walada duk dai magana dangana ma Allah da wannan aqida ce a wannan zamani mai yawan gaske kamar yanzu ma kuma sun aqida to Allah ce wannan kalma laqad ji'tum shay'an idda masu wannan magana ka san akwai mace a yanzu mu ba mu ce ba Allah ya aihu a'a ba mu ce da aihu sai maka ya ba isa ne matsayin Allah matsayin za kai ba aishi ba mutum Allah bai aihuwa mutum Allah aihu abin da muke cewa wai Allah ya ba Isa matsayin da su shege ce ba su mutum eh ita kinci Allah ke magana dukan aihuwar da ɗaukar ɗa Allah bai ba kowa matsayin ba babu wanda Allah ba matsayin wani ɗa fiye da matsayin ɗa babu wani abu a Allah ita kinta Allah ke cewa laqad ji'tum shay'an idda kun zo da wani abu mai munin gaske yace takadu samawati tafattan min wa tanshaqu al-ard wa takhirru al-jibalu hatta munin Allah ke sifanta mana munin wannan kalma ta girma ta ce yace ta kai du ta kai sama ta tsagi duk girma sama kalmar dangana ma Allah da dokar da ya kai sama ta tsagi kuma ƙasa ta tsagi dutse daga sama ita ke ya rushe ya zabgo ya sabgo ƙasa ya narke mana ya zama gari me zai kai sama ta tsage du ƙasa ta tsage dutse ya rushe cewa ta ka zaura mana wanda Allah ya ɗoki an da zaura wanda da'awar Allah ya ɗoki ɗa Allah ya ce in kullum ma fi samawa ta arzu ita wa ma'an baka da rama in ta kaza wadda bai dacewa ga Allah mai rahama ya riki wani a matsayin da bai dacewa ga girman Allah ya riki wani a matsayin da da haka cikin kullum man fi samawati wal ard duk abin da ke cikin sama da ƙasa mutum ne ko mala'ika ne illa atar rahman abda gobe kiyama zai zo ma Allah iya matsayin bawa kowaye bawa yake na Allah duk matsayin shi kowaye ba wani mai matsayi mai girma matsayi da wuce ba kowaye bawa ke na Allah kowaye kuma girman wane ne matsayin bawa ke na Allah ba wani sa'an Allah ba wani dan Allah ba wani Allah kurin Allah kurin yake shi kadai Allahu ahad wala mai kullu kufuwan ahad yace kowaye zai zo min Allah ya matsayin bawa laqad ahsahu wa addahum adda kuma duk yawan halittun Allah da malakun da komi Allah ya lissawa ya ƙirƙirge su ya san yawan kowa da komi kuma cewa kullum dukkan wani halittar gaba daya a cihi yawan kiyamata farda za su zo mu Allah gobe kiyama kowa zai zo shi kadai iya ta kanta gaban Allah subhanahu wataala haka babu wani bawa ba wani da ga Allah ke wannan kalmar ta Allah ke cewa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wannan kalma ta yi muni da take wuta daga cikin bakin su in yaquluna illa kadiba Allah ce ba abin da suke faɗi illa ƙarya ce kurum ƙarya ce kamar da ƙarfi eh me Allah ci gaba
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
الله يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم الله هنا تسلية هنا بعد حقولي ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin sai ta dami hankali kai dame shi dan san asalin mai da'awa ko azu kana hoyi kana neman hudu daga cikin duhun jahilci da tsira kamar hama ta Allah amma ba su dan adawa kamar kai akwai abin ciwo da kake nema ya tsira kana mai gudun azabar Allah kana gudun halaka wa amma abin mamaki kai doka dan azaba shi muke shi yan wannan iya cikin sunan Allah kama kasa dokan mai wa'azi muke alhali ba ka da masoyi kamar shi don ba ta ba zo ka bani zo ka bauta mini zo ka bauta babana ko kakana Allah ya ci abin amma yaudarar shedan kudubar shedan kaga wai ana adawa da mai cewa a zo a koma ga Allah kuma kai bawa kake na Allah mutumin inda ya ku zo ku bi ni ko ku bani kuɗi kuma kaza ko ku tara min kuɗi irin sauran ɗariƙun amma kaga wai wanda suke ta a zo a basu wani ake masa hidimar aka ke bauta masa da bakin rayuwarka wai su ne masoyanka alhali su entere gare su a wajenka suna da entere a wajenka wa amma su ne wai masoyanka wani ba shi da enteren komi a wajenka illa ya tsirtar da kai daga azabar Allah ba mashi makinka haka ce annabi kin abin ya tada mai hankali Allah ce fala'allaka bakhir nafsaka ala asarin abin ya kai ka halakar da kanka bakin ciki ya kashe ka akan ma'ana nan gurbin su sakamakon adawar su kin amsar gaskiya illa min bi hada hadith akba me zai ka kashe shi kin imani da wannan qur'ani zai mutu asafan dabbakin ciki zai kashe shi abin ke nuna na da tabbata maka gayar damuwar annabi ya ga dan kwarai abin ya sai man kai ya Allah ka kada mu
yace inna ja'alna inna ja'alna ma 'ala al-ardi زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
Allah nan yake karantar da mu ta mas'ala da yawa abin da kike mutane ya baro ko kin man gaskiya wani anwani ne na duniya neman matsayi ko kawa ta duniya wani abin da ke da alaka da duniya shi kike mutane taurin kai kan mun gaskiya yace inna ja'alna ma 'ala al-ard zinatan laha mun sanya ma kasa duk abin da ke saman kasa mun sanya mata ado kawa da na buluwahu ba don komi ba sai don mu zarrabe su kayan sha'awa kayan buge iri-iri ko na barin hanya ta wata ruwaya maza su nake cewa inna duniya kulwatun hajira wa inna lamu salabakun fiya bayan zuwa mata kafa ta amalu ma'ana alaƙi annabi ka cewa duniya inna duniya kulwatun hajira wata abu ce mai daɗi mai kyawun gani abin burgewa ce duniya kayan sha'awa ce abin burgewa ce Allah ka ku cikin cikin tadura kuma iya dibawa me za ku yi ke zama a duniya inda ka san an kawo ku cikin sarkin examen wurin jarabawa an ba ku takardu an ba ku ifrem abin da za ku yi da kaza da kaza da kaza da kaza kuma an ba ku awa kaza in wannan awan ya kare ka rubuta abin kwarai na banza ka rubuta ba kama rubuta ba kaga dai kudu amshe za ta kudu wanda ko sai amshe takardu kuma sai da ta sakamakon jarabawa da aka mutu kula ita mana duniya gaba dai haka muke a cikin duniya da mai hankali haka za ka siffata kanka a cikin rawar duniya kana cikin ɗakin jarrabawa ne da an baka dokoki aiki kaza aiki kaza ga mai kyau ga mara kyau kuma an baka lokaci kayyadidde wani kuma lokacin zai zo ya kare kayi ba kayi ba mutuwa za ka yi haka duniya su kamar na cikin ɗarkin jarrabawa ne ka san da haka kenan wanda ya na kwarai an an zo an ɗauka sai samu sakamako na kwarai wanda ya na banza kuma shi ma zai samu sakamako abin da ya haka take duniya kai Allah ka ku duniya ya ajiye ku ciki iya da mai za ku aikata na kenan a ce inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha qawace bin sama kasa gaba da musulmi ma kasa abin da ke samanta qawace linabluhum ayyuhum ahsan amala dan mu jarrabe su maga wane ne zai yi kyawun aiki kina wanda kawar duniya ba za ta doka ba ta kai shi ta baro su ga kina da kaza da kawa to aka kai wane ne nan kina wannan kina kawar duniya jarrabawa ce jarrabawa ce Allah ta mutu iya jarraba mu ne yaga wane ne zai kyawun aiki وإنا لجاعلون ما عليها وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا to wannan duniya da Allah ya kawata da kayan sha'awa abin ado abin burgewa za a waye gari Allah ce wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan juruza za mu sanya duk abin da ke saman ƙasa na kawar da sauransu tana ta koma rere ta koma ƙasa wadda ba matsuru a kansa gaba ɗaya ta bushe gaba ɗaya kenan ni'imar ta ƙare ƙawar ta ƙare kenan kar ta yaudare ka ƙawaci mai yankewa mai lokaci na Allah ci gaba
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
ننكما shi ne kisar asalin surai a mata suna suratul kahf wanda ta samu labarin wasu matasa majiya ƙari masu imani wanda allah subhanahu wata'ala ya ba su ƙarfin gwiwa akan imaninsu ba annaba ba ne ba amma allah ya kawo da labarinsu da yabo na abin a zuwa ganin suka yi da ya zama to darasi ga wannan al'umma cewa abu ne sananne a wancan wajen allah kitab isa wasu samari ba su kamar garinsu don gudun bautar wani allah allah ya tsare su shekaru 300 suna cikin wani kogo suka taso bayan barci ba mutuwa ba suka zo akwai tarihi iyanan iyayawo suka kan alkitab kan su alkitab ba su da tace magana ba su da kat kwashe-kwashe musu yawa ba su da kat duk abu musu kama kama ne ko musu a yau a halittar tarin gaji ba duka abu basu da wata madogara a kwara duka rayuwarsu an ka ɗauka jigon farko abu littafin da ke hannunsu za su ce ma inji inji inji littafin da Allah ta kawai ta Allah sana ko to inji wannan injilikin da suke cewa ita ce littafin sa a yau ka gama duk jinsin duniya tambaye shi injil nawa ce zai dai baka wata ɗaya ta barna ba su ta musun barta ta kawo ahmad a hili karara to ta hannun nasu wadda cocin wadda vatican ta amince da ita ko ina amince da ta ta lucas kince ta jan kince marciye kince dukansu gaba ɗaya kowace ana kiranta inji kuma abin da ke cikin wannan ta lucas ta mace ta jan kowace bata gamuwa da iri wata idan ka ɗauki ka bar ɗaya ba sa gamuwa a cikin abin da suke ɗaya amma kowace ana cewa ta isa ce ka ga madogarar shakka madogarar raunin abu ga tara a yau na baka misali a wata ramin tattar da wani wani fasar na ce kai kana cikin matsala ba ka da tabbas sai mesa ina ka mashi wannan matsala wannan abu sai to yanzu yanzu tambaye ka Allah iya magana biyu a a fatuka da wata matuka da warra ta ce yanzu a cikin wannan injili ce nawa ce ta hudu ce yanzu yi rumun su ya to a ciki wacce ce ta Allah dan na san daban daban suke wacce ce ta Allah to kai ka kai kai ba burma na sani waye kai waye sani sai ta tambaye ka ne wacce ce ta Allah ba sa amsa ko ayo da haka nan madogara ba su da madogara da haka yan wani haka rayuwarsu a takaice dai suna rayuwa kan kama kame da shuba to wannan labarin suna da shi labarin wa'in domin an ta saba kafin ainihin suka yanzu wa isa sun taso bayan isa zuwa koma to ana yi suna aka wa annabi aka tsoro annabi tambaya su tambaya to aka tsoro kuma sha ku tambaye ku tsoro ku tambaye ku tambaye shi labarin wa'annan samari da suka bar garin su wata shekara kaza kan labarin to su kenan suna kama kama ne yanzu Allah zama labarin na hakika abin da ya faru a cikin Qur'ani abin alaka ke da su amma ga labarin kata a Qur'ani da abin da ya faru Allah ce am hasibta anna ashaba al-kahf wa raqim kanu min ayatina ajaba shin kana dokan wannan kissa ta ashabul kahf tana cikin mahimmancin wasu abin mamaki na ayoyin Allah nan me lafiya cikin ayoyi amma muka ga wajen Allah akwai ayat sai wannan ma wajen Allah ayoyin Allah eh lalle abin sanan ne an yi abin abin a zuwa gani yace me ashabul kaf yace am hasibta anna ashabul kaf wal raqim kanu min ayatina ajaba kana tsammanin cewa ashabul kaf ko cewa kan dokan su cewa wasu ayoyin mu ne da me ashabul kaf da raqim hada raqim a wurin da aka rubuta tarihin sa a bakin kogon cikin abin da aka tsara raqim cewa kana ɗaukar kanun min ayati na ajaba suna cikin manyan manyan ayoyi masu abin mamaki to ga abin da ya waka da wani إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
أنوا idan ka suranta waɗannan bayan Allah wannan samari ne yara matasa gari gaba ɗaya da uwaye da kakannu da kowa suna kan addini guda bautar wani yarda da wani ya da awon lubiya shi Allah ne haka suka taso Allah fitarar da Allah da ce ɗan adam a kanta mutum a kanta Allah ba su wannan fitara ba wani annabi a wancan zamani kullum suka fahimci wannan fata ne ba hanya ba ce suka tawaye su ƙaurace ma abin da ake a garin na tsoron Allah kuma Allah gama kansu aqidar su guda suka ga babu wani damar matuƙa sun a wannan garin dole ka bauta ma Allah sai suka shawarar barin garin barin jama'a su don gudu da addininsu idan awal kit ya tafi da lakat lokacin da waɗannan samari suka tare a cikin wannan kogo yanzu ba kuwa ba uba ba wata madogara ba Allah ba sai suka koma ga Allah shine Allah ke bamu labari faqalu rabbana atina min ladunka rahma ya Allah ya ubangijin ka bamu rahama ta musamman daga wajenka wa hayyina wa hayyina min amrina rashida wannan lamari namu mun bar uwaye da kowa da koma mun zo da ruwa ba mu da kowa Allah muna roƙonka ka shirya mana wani al'amari kamar tattalin wata shirya ta musamman da wajen ka Allah a dace suke sai wani ada sun tsari sai Allah ya ce fadaraba na فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
Allah ce fadaraba na ala adanin fi hafsini na adada haka sai muka buga barci ta kunne kamar suke cewa kenan ana barci ta bangaren na'urar kunne ke samuwa Allah ce da mun buga mun bu- mun sa masa barci ta kunnuwa aka sa masa aka ɗauke maganar lokacin rayuwa aka sa koma cikin halin barci kuma na zaman kai tuni na adada sun shekaru masu yawa a barci ba mutuwa ba barci kuran aiki kun ba a mutu ba kun ba a tashi ba daga barcin ayyukan ta Allah kenan kaji wai kuma tsaye masu me kan mana magana kana waje kana waje kana kana kana waje sai kana waje kana an gaje kai ne kana waje kana kai kana waje kana kai kai amma mara lafiya ba amma mara lafiya ba akwai mun kashi a barci ko dari sai da magana bayan Allah na kwari yana ta magana suna barci ga ga kashi da dari ba ka kashi ma Allah ce sun zamana shekaru a cikin wannan kogi sun ba'asnahu
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا bayan wannan shekaru wanda za mu ji su a ƙashin ƙasar bayan wannan shekaru sun ba'asnahu sai muka tada su daga wannan barci lina'alama ayyukin da bai na ahasa lima labizu amana Allah ta yi suma ba a sinawa maka tada su an an kullu ku gane wani magana akwai aka samu wani lokaci wasu kiristoci suka jewa musulmi ba sarauni suna cewa Allah shi ɗaya ne ga Qur'ani ya ce inna kaza na hannu kaza Allah ya magana da jami kun ce kuma Allah shi ɗaya ne dan wannan muna magana cewa a kalma ta larabci har ta turanci ko ina duk harshen duniya man da yau kan jawaye manya suna magana nu yanzu da shugaban kasa da su ya ce nu muhammadu yusuf nu nu ke siya shi ɗaya alhaji ɗaya ne shi da waye wasu biyu na nijar shugaban kasa haka suke siya wannan kalma ce ta- ta azama ta girma su balle allah kuma na ya kwa girma mutum na alamu mun ta ce mun yi kaza mun nu kaza eh nu kaza nu ba magana shi kaza nu ne wannan kalma ce ta azama ta girma ba balle gara magana Allah ake wannan kenan wanda take kana magana wai suka ta ko a wannan ko a turanci ko a Hausa a larabci kai abu kalma kalmar ta girma ce eh shi da zama shugaba amma ce mu mu kaza mu mu kaza zan mu zan mu kaza sai ce zan mu to kenan wannan iya cikin azama ta Allah subhanahu wataala yace summa ba'athna muka tado su lina'lama ayyul hizbayn ahsa lima labitu amada dan nan mu sani me ya sani ba daga fa Allah ne Allah ba wala bai tsoro Allah nan me ne cewa ilmu zuhur Allah dan ya bayyana a gano a jama'a domin za su rubu gida biyu kwana nan muka yi wata ɗaya wuni guda za a samu saɓani tsakanin su Allah ya gano a cikin biyun a jama'a biyu masu saɓanin ra'ayi biyu a gano wane ne yi hisu sai da na samu saɓanin kwana nan akai Allah ya ce a gano su me yau kana نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
‘yan uwa wannan kisa ta ashabul kaf wanda suke tambaya a kanta duk wani mai kama-kama mai kama-kama mai hayaniya ya zo ya zo ya ji kat eh ka zo ka ji kat ta hakikan labarin Allah da ke abin a hannun shi nahnu naqussu alayka naba'an bil ka zo ka ji labari na gaskiya ba baka maka mi Allah ya ce mu Allah kenan ya ce naqussu alayka za mu baka labarin labarin waɗannan samari kuma na ba a hudu labarin su labari na gaskiya kat abin da yau kana ka zo ka ji kat ka shirya ka kai mai shaka ka shirya ka ji kat labarin waɗannan samari masu imani Allah ce innahum fityatu amanu bi rabbihim waɗannan wasu samari suka yi imani na gaskiya da ubangijinsu fasidinahum huda Allah ce kuma sai na kara musu imani akan imani ba shine hujjar imani iya karuwa yana rabuwa rabuwa ai aiki da eh imani hawa mataki mataki ne imani sai muka kara musu shiriya me ya kai
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا na'am an wa wa'annan samari ka kaddara abin da kama a gaban ka zan tabbas ne ka kaddara yau a ce misali Niger shugaban kasar Niger yanda a ce ya sa wata wanted iya nan wasu ko a yau a ce an dangana ma kai dan ta'adda ne ka kashe ka kashe ka kashe wasu ka kashe wasu a ce an zo da kai gaban shugaban kasa iyakar dai wanda shugaban kasa ke adawa da shi wancan zamanin shi shugaban nasu ya shugaban kasanmu da namu iya da yan adawa in doka ya kai asambili ta yarda eh sai sun sai ta dama ko ya lalace su ya ya je ne cikin gida a kasa kayan azuka asambili ko ai kwamu ku amince da ku amince ku samu hannuwa ka ko na wa amince ko mu ce ko ku kwanta to ko ai ya sa hannu ko sai dai ya lalace a dubutoci to shi wannan bashi da wannan shugaba ne cikakke da cikakken mulki kuma iya neman ya yi da'awar uluziya sai ga wasu samari a garin sun ce la ƙariya ce ƙariya kake ba Allah ba ne kai kuma muki ba ma yi ba ma yi haka abin aka kamo su aka zo da su gaban shugaba ga su a tsaye ga shugaba mai da'awar uluziya shi Allah yanzu abin da ake bintakansu me gaskiyar wannan jita-jita da kun yi tawaye ba ku yarda ba haka anan ba iman suna cewa mun wani ba ko kun wani ba mun mata da kai tsaye daga ba ko a'a Allah ce wa rabatna ala qulubihim Allah ce mun ba su karfin zuciya eh mun ba su karfin zuciya ta imani ba tsoro yace idqamu فقالوا ربنا رب السماوات والارض كما لن ندعو من دونه اله suka tsaya a gaban sarki tsayin daka suka ce mu wa rabbuna ubangijinmu rabbu samawati ubangijin samai da kasai ba kai ba a gaban shi ne gaban shi gaban shi a gaban mu a wannan da gaba ta gudu a wannan da gaba na ta gudu da gaba ne gudu wannan kan harko ne ai gudu da gaba ta gudu gaba ta gudu wannan da rubu a gaban shi ne idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard suka tsaya gaban sarki game da awuluhiyya suka ce mu ubangijin mu ubangijin samai da kasai ne kuma da ma kai ga akwai wani takwas ko dama dama a gaban ma lan nad'u min dunihi ilaha har abada ba ma bauta ma kowa ba za mu yi ba har abada lan dan ba mu ba haka suka faɗi kuma suka ce laƙar kunna idan sadata in kuwa har muka yarda da wannan magana ma kajuwa in har ma muka yarda da akwai wani labu Allah ba kuma wannan magana ta zalimci baiwa ma ba za mu hudi ba ko mai da ba haka suka hudi a gaban wannan sarki dan wannan shi aka ce asali mafi yawa haka manzancin aka gaskiya matasa sun yi rikita da kyau don wani ya tsinkar haɗari sai suna muhammad a gida fatima a gida matar shi kaza a gida ta aje a kai shi kaso wanda ya arami maka hanyar ko kai sai gidan kaso ko ya mutu ya samu matsala ya shi shi sa ke nan kada manyan samari marasa ba su da kowa ba su da kowa da bishi ne sai aka samu aka samu aka samu tsaya kan gaskiya ga gaba in ma kowa tsarin kasa sojoji an aka yi arme aka yi soji ta ke wa arme mi baka arme ka shekara kaza ai kaza ta yi sun samari wani ba su arme a gaban yamma ta arme a gaban muhamma shi dai tsoro suke suna ta da gida amma samari bai su da komi kudu shi ɗaya ne shi yasa ake samun ko a soji ya ce baka arme ka shekara kaza an san ire-iren ku a cikin a cikin sojina wannan haka ne kenan haka samari suke kenan samari sun kani imani ba kamar tsoho ba wanda wani ya tara dukiya wani ya tara iyaye bai so iya tsoron matsala a gida shi yasa kenan ba ɗaya bane abu sai to in wa wannan bayan wannan samantaka wannan halin nasu Allah ya ƙara musu imani suka ce mu wa ubangijin mu ubangijin samai da kasai ne ba ma bautar kowa an ba shi ba kuma idan har ma muka yarda mu da kalma ta zalunci هؤلاء قوم اتخذوا من دون
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
نعم سوى زوانا سماري bayan Allah ya cusa musu wannan shari'a sai suke mamaki cewa ha'ula ya ƙaununa ta hajju min dunihi aliha yanzu jama'ar mu mutanenmu a mamaki sun ɗauki wani a matsayin abin bauta ba Allah ba suna mamaki ya za ka kama banza bawa sai gaba bai matsayin Allah ka laula ya atuna alim sultani me zai hana inda gaskiya ne su tambaya mu a ba su hujja haka na kun yi ne aiki haka ko a ba wata hujja da abin ba wata hujja ce da a kawo mata hujja hujja a zama ta hujja bayanan nama har suka tabbatar cewa fa man azalamu mimman iftara ala allahi kadiba wa ya zalunci kamar wani kirkiri ƙarya kurin ya dangana ma Allah abinda ba a yi ba babu kamar shi ɗan uwa wannan ina magana samari kwanci labarin ashabul hudud ashabul hudud suratul buruj karanta ga labarin gani cikin sai musulun haka imamu da ka ruwaya wani sarki cikin sarakuna wani shi ma yawan da awacin uluhiyya iya da matsayi kamar da wani da ake wani iya da malami hasan za a nake musa da musa a nijar ɗan mai kuɗi ne ɗan gwamnati ya da malamin shi wanda yake in me za a zo a ce mana kaza me za a yi a yi ko ka a yi da ke mahiyar akan haka ne a yi musu ƙarya da ƙarya ya gaya musu abin za a yi to su ma an samu iya da malami matsayi sai ya ga wannan matsayi ya ga ya tsuwa ka ajiye mutu kuma saki bai da bai da matsayi bai da malami da zamu ce a yanzu kamar zama malaman zamani a yanzu sai ya ce ya kamata a kawo wani yaro ya koya mai wannan tsayi aka ba shi wani yaro cikin yaran sarki a matsayin ya karatu wajen wannan matsayi hikimar Allah wannan yaro in za shi wajen wannan boka a tsaka a hanyar a hanya sai game da wani rahib wani mai bautar Allah a wata zamani za mu ce mai addinin nasaranci iya ɗaga shi ya bautar Allah wani yaro ya tsaya wajen wannan rahakin sai ya fahimci wannan rahakin ya kan gaskiya ya fahimci addinin Allah ya fahimci kai ta Allah ibada wannan bauta ta garin su shirme ne babu wani Allah ba Allah yaro in hutu zuwa makaranta gidan matsayi ya tsaya wajen malam ya sha karatu ya sha karatu ya sha karatu ya sha wa'azi ya gaba eh yau jama'a ai yace ina ka makara ka makara ya mai zaga ya ka makara ce a a gida aka tsare abin da ke ne je gida a ce makara karshe dai mal eh je gida boka eh je malam boka ce mishi ka makara a gida aka ka makara shi ko zai ke da malam sai malam ce abin zai wani yanzu in ka je gida an ka je wajen bokanka matsayin ka yace na kake ka ce a gida ka sana aiki an ka je can gida ka ce kuma matsayin ka ya saka aiki haka yaro ya iya zuwa iya zawa tsakanin wajen malam da da boka ko mutum matsayi yaro ya ci karatu da cewa ya sama aƙida ran nan yaro ya hutu a hanya ya gama da wata dabba ta tsaye hanya a rasa yadda an kasa an kasa kashe ta ta yi buwaye gari gaba ɗaya kurin ta buwaye kowa sai ya rasu yawa yau zan gano da ubangijin malam da na matsayi wanne ne ni tunda abu da ya gagar kowa a gari sai ta yanzu sai ya ɗauko tsakuwa ya ce Allah in har al'amarin wannan malamin za abin ya wuce ya wuce a yi da bai wa ta mutum ba nan ba ya ce Allah in har al'amarin wannan malamin shi ne gaskiya ba na boka ba Allah kashe wannan dabba na hannun tsanin shi ana farkon yaro kudu da hannun shi kurin abin da kibiya yawa duk makabi an kai saboda shi ta kurin da yake shi ta kurin kurin shi ta mutu to yaro aka bi yaro yaro na abin abin al'ajabi yaro dai a nan aka gano yaro ya ci wani lamari mai girma ina ina dai yaro a shi yanzu an gano da yaro ya je ga malam da abin da ake cikewa ya ce kai kai kai yaro wa da zuwan ka huce ne ya ce yau ka huce malam kuma ya ce amma ma kaka gwada ni ma kaka gwada ni duk abin da kaka gwada ni malam shi ke nan da wakil ruwa sun sai mutum haka sun yi mamatar wa tsuwa ta inganta sai ta yanzu kaka gwada san kun Allah ganin Allah ya yaro wata karama kurin makawo zai zo ba ido ai wai ba ido ko mai aja ko ne wuri ko ya kawai ko makawo ko ga ido ko Allah Allah ba yaro yaro karama yake warkar da makaihi da mata albaran ko sai a cikin wadawan sarki wani makaho ya ji labari sai ya zo isko yaro ya ce yaro an ce kawo kudi ya ce da dukiya yaro an ce kana warkar da da masa lafiya ina da lafiya muna maganar yaro makaho dan hada ya ko yaro ya ce yaro mun ji labarin kana kaza kaza ce a yaro ce ni bana warkarwa Allah ke warkarwa in ka imani da Allah ma addaji na imani na imani da Allah yaro mai addu'a ido barau da makaho makaho ya je hada sarki sarki ya diwa ka fitowa kai ne wani ya ga yaka ta kai ce ai wani wani yaron shi gaji gashi abin da wannan aka je aka zo da yaro to a ina wannan abu aka bincika da yaro a shirya da malami aka je aka kamo malam malam dai a nan dai malam ma Allah aka ce malam aka ce suka yi shi ma makawo aka ce sai ya rida ya ce labe ya gano gaskiyar a ya kare ce wallahi ce bai koma bai koma gaskiya ya kare aka aka kama shi aka yanka tun daga tsaka kai shi ya ji ya shahada shi ma kawai shi ma shahada kai dai ƙarshe lamari sarki sai a kama wani yaron a kai shi san saman saman dutse a jefo shi kurin suka tahi da shi wadan sarki saman dutse kurin ya ce Allah maka filihim Allah kan maganin su ku dutse ku ku yi motsa jirgin ya motsa ya motsa kurin kuma suka hadu shi suka da saman da kurin saman da saman da kurin dutse suka ce kun yaro ya komo gida wadawa sun mutu sai ga yaro kuma a hada zo hada ina kake ya haka ce sun ta me da kake shi Allah maganin su a ku kama shi ku kai shi ruwa ku sai wa ku aka shiga ruwa da shi shi ma ace Allah maka filihim suka nutse cikin ruwa yaro zo lahiya kai da ƙarshen lamari wannan yaro aka zo aka ce za ka shi shi ma sarki yi yi kada ka yaro ya ce ba ɗanka da ɗanka kashe ni sai ka tara jama'a gari gaba da kowa ya zo kowa ya zo gaba daya za zan gama za kashe nan yaro nan mene ya ce ba da kashi ne da awa zuwa ga Allah zai ba da kashi ya samu da awa a gane gaskiya an san sarki yanzu ya yi ya kasa kashe yaran sai ta yanzu abin da za a yi sarki ka ɗauki wannan kibiya tawa ka ce ka da ubangijin wannan yaron ubangiji da sunan ubangijin wannan yaron ka halbe za ka kashe yanzu kenan ana ji sarki ya bar kan shi ya koma ga ubangin yaro iya ja yaro kurin zai faɗi gaba ɗan garin ta ce amanna bi rabbil gulam amanna bi gaba gaba gaba ɗaya an wasa kita waye gaba ɗaya an wasa kita waye kowa kuma ga Allah yanzu an ga wasa kishi da mene shi ne asalin tsasa a samun hudud shi ne zo tare wani aka yi katar rami aka hura wuta a kamo ka ko ka yi ridda ko a tura ka haka a sauƙi a ƙasar a sabu kudu a nan da yake a nan kiban labarin cewa wata baiwar Allah an zo da ita za a cikin masu imanin an zo da ita za a jewa ta cikin wani mutane da ta ce ba ta ridda ka san mace da ɗa ta zo bakin rami ko ta yi ridda ko a jewa ki ta da mata ridda Allah ya ba dan mu damar magana annabi ce yace ya umma sabiri fa inna alhaj ya umma ya hakuri umma kina kan gaskiya ku yi tawala jama'a muna magana matasa samari ɗan Allah ƙara mana imani nan da ke labar wannan wace wannan samari ga matsayinsu yace suna al'ajabin jama'arsu akan ɗokan wani abun bauta wanda ba Allah ba me zai hana a zo musu da hujja Allah ce wa izita zartumuhum وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله lokacin da suka huta suka ware daga cikin waɗannan mutane nasu suka bar duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba kin sun tawaye fa'au ila al-kahf shawara guda kurin mu tahi zuwa wannan kogon dutse kurin cin za su je suka je su can suka shiga mu suke fata cewa idan mun je wannan kogon dutsen yanshu lakum rabbukum min rahmatihi Allah zai yada muku wani bangare daga cikin rahamashi wa yuhayi ilakum min amalikum mirfaqa ai tun sun yi addu'a Allah ya ba su rahama ta musamman daga wajen shi ya ba su shiriya kan lamarin su sai da mai imani Allah zai amshi addu'a su yanzu ga ta su yanzu kurin mu koma ga Allah Allah zai ba mu rahama ta musamman daga wajen shi kuma ya shirya mana samun mahuta daga wannan lamari namu na imani da Allah shi kadai da tawaye ga bautar wani Allah wani shi labarin wannan matasa mun zo nan kuma lokaci ya rufe za mu tsaya insha Allah Allah kai mana sai sai mu dasa akan aya ta 17 insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته